الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أمرنا بالزكاة تطهيرا لأموالنا وجعلها سببا في رحمة المساكين ورفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله لعباده المؤمنين قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أيها المسلمون إن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام وهي واجب شرعه الله عز وجل على الأغنياء لينتفع به الفقراء لينتفع بها الفقراء والمساكين وتزكو بها النفوس وتطهر بها الأموال قال الله تعالى في كتابه العزيز وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فالزكاة ليست مجرد صدقة بل هي فريدة عظيمة توجد تؤخذ من أموال الأغنياء وتعطى للفقراء لتكون سببا في نشر العدالة والبركة في المجتمع أيها المسلمون من فوائد الزكاة أنها تطهير أنها تطهير للنفوس وتنمية للأموال قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة تطهر صاحبها من الشح والبخل وتزكيه بأن تجعله كريمة مؤطى ومن أدى زكاته كما أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله يبارك له في ماله ويرفع له درجاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال أيها المؤمنون إن الله تعالى جعل للزكاة أثرا عظيما على المجتمع فهي سبب لإزالة الفقر وتخفيف معاناة المحتاجين وهي وسيلة لنشر الرحمة والتكافل بين المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والهمة أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى قد وعد من أخرج زكاته بالأجر العظيم والبركة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في كتابه الكريم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فمن أدى زكاته فقد ضمن لنفسه تيسير الأمور في الدنيا والآخرة وسينال رضا الله سبحانه وتعالى وجنته ولكن يا عباد الله احذروا من ترك الزكاة والبخل بها فإن في ذلك وعيدا شديدا قال الله تعالى والذين يكنز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فالذي يمتنع عن أداء الزكاة يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويعرض نفسه للعذاب الشديد يوم القيامة حيث يعذبه الله بماله الذي بخل به احذروا عباد الله من من أن تكون أموالكم سببا في عذابكم يوم القيامة فاتقوا الله يا عباد الله وأدوا زكاة أموالكم فإنها سبب لرضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من عذابه ولا تبخلوا بها فإن الخير والبركة في إخراجها والبؤس والخسران في منعها نسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا لإخراج الزكاة كما أمرنا سبحانه وتعالى وأن يطهر أموالنا ويزكي أنفسنا إنه سميع مجيب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينوى مسلمتي خطبر مو أيو a wannan masallaci namu na masjid abu huraira da ke wannan gari namu na bura a wannan karamar hukuma tamu ta ninge tana yi mana nasiha ne da jan hankali akan abun da ya shafi haƙƙi wadda yake a haɗe da magana akan zakka. ‘Yan uwa musulmi, haƙiƙa addinin musulunci addini ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi ya kuma fitar da shi daga maɓuɓɓugar da ta dace da buƙatu da yanayi na mu'amalar ɗan adam. Don haka ‘yan uwa musulmi, manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ingantacce sai yake gaya mana wannan addinin namu da muke kallo na musulunci addini ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya gina shi akan wasu ginshikai guda biyar daga cikin abubuwa guda biyar ɗin nan ginshikai waɗanda aka gina addinin musulunci a kai yanwa musulmi daga ciki akwai wannan magana na zakka a matsayin wani ginshiki ko wani rukuni wanda Allah maɗaukakin sarki ya azawa mutum musulmi domin ya bayar da shi. Shi yasa za mu ga duk wata al'umma wadda take neman ta samu ci gaba ta kuma samu yardar Allah a ciki to takan yi ƙoƙari ne ta kallaci kanta da kuma alaƙar da yake tsakaninta da waɗannan rukunai guda biyar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana an gina addinin musulunci ne a kansu. to kamar yadda na ambata hudubar mu a yau za ta yi magana akan zakka a wancan hadisi da na bayyana a yanzu sai annabi ya ce an kirkira addinin musulunci ko gina shi akan wasu ginshikai guda biyar daga cikin ginshikai guda biyar da aka gina addinin musulunci akwai zakka yayan uwa musulmi shi yasa Allah madaukakin sarki a littafinsa mai tsarki shine alkur'ani sai yake jan hankalinmu yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani da Allah to lallai ku bi Allah da takawa sannan idan za ku faɗi ko ku aikata wani aiki ku faɗi abin da yake na gaskiya abin da yake mai kyau to yan uwa musulmi idan muka duba a ƙarƙashin wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nusar da mu mahimmancin abin da yake a tsakanin sallar da muke gudanarwa da kuma zakka wadda Allah madaukakin sarki ya wajabta mana shi yasa zamu ga kamar yadda alkur'ani Allah madaukakin sarki yake fada sai ya nuna mana cewa ku tsayar da sallah bayan kun tsayar da sallah sai Allah madaukakin sarki yake ce kuma ku bayar da zakka wadda wannan zakkar da kuke bayarwa ai ba kawai zakka ce wacce da ku kwatanta ta da abin da kuke yin sadaka da shi na yau da kullum ba ko kuma a'a kuna bayar da wannan zakkan ne da nufin cewa kun yi wata sadaka ce da kuke fatan a'a za ku samu lada kawai a gurin Allah kadai ba a'a Allah madaukakin sarki ya ce ai ita wannan zakkar ku sani cewa wata farilla ce wacce take mai girma da Allah madaukakin sarki ya aza muku a kanku domin me waɗanda suka wadatu daga cikinmu su cire ko waɗanda suka wadatu daga cikinku su cire domin me su bayar da ita zuwa ga matalauta waɗanda suke miskinai ne ko kuma wasu mabukata wadda sun gajiya a rayuwarsu ta duniya da haka yanwa musulmi sai Allah ya tabbatar mana da zakka din wajibi ce akan kowanne musulmi da kowace musulma ba wai zaka bayan ne dan na ga dama ba an wajabta maka fitarwa da wannan zakka a kan kaɗin kamar yadda kake kallo Allah maɗaukakin sarki shine yake yin ruwansa yake fitar da tsirransa yake fito muku da abubuwan da kuke samu daga arzikin gona don haka yanwa musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hane da ka ji cewa kana da wani mako ko kana da kyashi ko kana da hassada don karka cire wannan abin da Allah ne ya faranta maka a kanka cewa wannan abu wajibi ne ka fitar da shi zuwa ga mabukata to lallai yan uwa musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mana tsawa ba a so ka zama mai rowa ko ka zama mai mako ko ka zama mai hassada ai idan na cire abin da na noma na bayar na bawa wane a gidansa zai samu abinci ni kuma na kasance cikin jin daɗi da walwala da fara'a yayin da na ga wanan a cikin kunci ko wata rashin wadata a tare da shi ba don haka yan wa musulmi Allah maɗaukakin sarki saboda ya ƙara nuna mana wajibcin zakkar a kanmu sai ya ƙara nuna mana irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da cewa ai ya karɓa ko ya ɗauka daga cikin dukiyoyinsu ɗin ko sadaka domin mai a bayar da wa'anda suka zama ba su da wannan abun nan ɗin ko kuma kuka wadatu a cire domin a ba su. Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan abin da aka cire aka bayar tana tsarkake dukiyoyinku kuma yana tsabtace zukatanku shi yasa za ku ga babu wani abu wadda a wajen aiki a addinin musulunci yake haifar da soyayya da jin kai da ƙaunar juna irin zakka ɗin da sadakar da ka yi ta domin me duk abin da ka ɗauka ka ba wa wanda shi ba shi da shi na farko ka ba shi abin da shi ma zai samu kuma i wadatu da wannan abin sannan kuma zai tafi iya murna yana walwala da wannan abin da ka ɗauka ka ba shi gashi kuma ka yi biyayya ga umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi don haka yan musulmi sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kelanta mana don mu gane cewar wannan abun akan mu wajibi ne sai yake faɗa mana a cikin littafinsa mai tsarki yake cewa kaga wannan wanda ake masa nasiha ake masa gargadi ana nuna masa wajibcin zakka a kansa ana nuna masa dole ya cire don ya bayar ga mabukata din sai aka faɗa masa din da aka gaya masa Allah ya ce wannan din sai ya cire sai ya bayar duk da abun iyayi masa daɗi kuma ya ji tsoron Allah akan wannan wajibci da Allah ya ɗora masa sai Allah madaukakin sarki yake ce ya bayar sannan kuma ya gasgata daga abun da aka ambata aka gaya masa din na wajibci a kansa kuma sannan ya yi mene ya kyautata bayan ya gasgata sai Allah madaukakin sarki yake cewa da sannu za mu yassare masa mu sauƙaƙa masa a tafarkin nemansa. To waɗannan ‘yan uwa musulmi da wannan muke nuna muku muhimmancin bayar da zakan nan ta kai gargarar da daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka maye gurbinsa. Sayyidina Abubakar yake ambata cewa idan har aka waye gari aka samu wata al'umma wadda duk da yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar alƙur'aninsa sallah da zakka a haɗe ba tare da an raba tsakani ba aka tsinci wani bawa ko wasu mutane wanda suka raba tsakanin sallah da zakka sai na abubakar ya ce bani bari sai na yaki waɗannan mutane don haka yanwa musulmi ashe daidai ne wajibci ne akan kowanne musulmi idan ya noma abin da ya kai shi ifid da zakka aka samu labari ba zai iya fitarwa ba saboda mako ko ba zai iya fitarwa ba saboda bakin ciki ko ba zai iya ba saboda shi iya ganin yana tsoron karya talauce to wajibi ne ashe kenan a kama shi da karfin cinto a fitar da zakar da ta dace a fitar a dukiyarsa in dai muddin ana da yakinin cewa ya noma abin da ya kai a cire wannan zakka din ita zakka yan uwa musulmi haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki wanda ake bayar da shi ga mabukata su ne miskinai da kuma mabukata din don haka yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mana irin yadda dukiya take haɓaka take samun yawa idan an cire wannan zakka din an bayar domin me za ka ga duk wanda yake bayarwa wallahi baya rasawa me yasa baya rasawan saboda a nan gun idan ba za ku manta ba mun taba karanta wani hadisi wanda muke bayyana wa junanmu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana mana a kowanne yinin rana akwai mala'iku guda biyu waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake ɗora musu su kullum su ta zagayawa suna yin addu'a ne wa wa mu nan bayan Allah maɗaukakin sarki me mala'ika guda ɗaya muka ce yake cewa shi yana ɗaga hannu ne yana cewa ya Allah Allahumma a'aɗi mumfiƙan halafa ya Allah ka bayar da duk wanda ibayar ka riɓanya masa ka riɓanya masa ka riɓanya masa wannan mala'ikan addu'arsa kenan ɗayan kuma yana yin addu'a yana cewa Allahumma amsik Allahumma a'aɗi mumsikan talafan shi kuma iya cewa du ya Allah ina roƙonka du wanda ya rike ya damke ya yi hannu irin na jarirai ya Allah muna roƙo kai ma ka rike masa ka damke masa to shi ne yanwa musulmi za ku zo ku ga mutum da ana ganin sa mai wadata amma saboda tsananin rowa da mako da bakin ciki da hasada shi wani damuwarsa a waye gari a ce ai wane ya samu kaza ta fuskar samun zakka ko sadaka ko wani abu makamancin wannan to sai ku ga mutum iya komawa baya da an san shi mutum na mai karfin arziki amma ya zo ya talauce ko ya koma ma kamar babu don haka yan wa musulmi ko bature mai jan kunne kamar yadda ake fada shi ma ya yarda da cewar bayarwa baya talauta mutum shi yasa ma sai yake cewa givers never lack ko wai masu bayarwa ba sa rasa shi to don haka yanwa musulmi lallai wajibi ne a kanmu mu yi iya bakin kokari mu ga cewa wannan abu da Allah ya faranta mana mun cire zakkar mu mun bayar da ita masara ka noma dawa ka noma menene wake ne duk da gasu nan nau'in abubuwan da muke nomawa ake da sarrafi da su a matsayin abinci duk ya waje ba a kanmu a cire ka bayar da kwatankwacin abin da ya faru kamar yadda aka ji a hudubar mun yi bayani ne akan yadda abin nan din yake game da zakka na wajibcinta da farancinta akan musulmi da yiwuwar in Allah ya kawo musati ko da ba ni ne na ƙara zuwa akan wannan mimbarin ba ko na san ma malam ya yi ta bayani ko mu zo mu fito da yaya ake cirewa zakkar buhu nawa ne ko kwano nawa ne ko yaya abubuwan suke ne ni na noma abin da zan iya na cire zakka to wannan duk insha Allah za mu zo kuma a bayyana shi don haka yan musulmi za mu ga wasu mutane da suke yin wani abu wanda ya kamata ma mu samu kwatantaceniya da su mu yi koyi da irin yadda suke yi mutum ne zaka zo ka samu ya yi nomansa ya noma abubuwa masu yawa waɗanda zai iya ɗauka ya bayar da zakkar sai ya zo ya haɗa ta a guri guda sai ya nomo wani wanda ya san cewa a wannan ya dace a ce an ƙarfafe shi ko an taimake shi sai ya kira shi ya ce ka zo gida ko ka zo sitona na fitar da zakata ta masara ta dawa ta shinkafa ta ta ta a tara ka je ka ɗeba kai na fitar kai na bawa wannan zakar ya halatta kai haka amma saboda mako da kyashi da hassada wani gani yake yanzu dan fidda zakar kusan buhu ɗari biyu na tattara buhu ɗari biyu na ɗauka na ba mutum ɗaya tallintan wala shi abun saki saboda mako ko kyashi ko hasada shi kenan sai ya zo ya bi mutane da kwano goma goma ko buhu daidai ko kwano ashirin ashirin ko kwano ashirin da biyar biyar wala yan uwa musulmi mu yi koyi abu ne mai kyau ka tattara zakarka ka samu wani mutum ka masa ginin da shi ma Allah da daga wannan ya ci gaba da noma abin da shi da kansa shi ma zai fitar da zakka to idan aka yi wannan shi aka fi so ma a shari'a saboda kullum manufar shari'a shine tana ƙarfafa mutane ne domin su wadatu da juna kuma su tsaya da ƙafarsu amma ba abin da zaka zo ka ɗauka ka ba mutum kwano goma ko ashirin kuma gobe iya titi iya bara ba ko gobe iya can ya rasa ya zai ba to wallahi yan musulmi lalle mu yi addu'a Allah ya saka wa irin waɗannan mutane din da alkhairi suna yin matukar iya bakin kokari don mutum ya cire ya bayar da daɗi da kwaɗayi da menene da zaƙi da komai amma ya cire ya bayar wallahi sai wadda Allah iwa wannan baiwar wallahi ba kowa bane kuma akasari suna ƙin yin haka saboda wallahi hassada ne da ƙyashi in na zo na tattara bunhuna na na bawa na shikenan ai ya wadatu damuwa ta kuma ya rinka yawo a hanyar gidana ina ba shi ɗari biyar dubu ɗaya yan uwa musulmi mai koyi da irin wannan wallahi ɗabi'a ce wacce take mai kyau kuma shari'a tana nan tafi akan son abubuwa irin waɗannan tana da soyuwa akan haka ka yi abin da zaka gina mutum shi yasa ko zakar kuɗi ce ba a yadda ka zo ka rinka rabawa dubu goma dubu talatin dubu ashirin ka bayar ba abin da aka fi so ka samu wani mutum ƙwara ɗaya wanda ka san cewa za a bashi kuma zai iya amfanuwa da abin ta fuskar da zai juya shi ma ya amfana watakila shekara mai zuwa ya zo ya ce shi ma a zuwa karɓi zakka a hannunsa yawan musulmi irin waɗannan abubuwan ake so a gurguje kasancewa na ga lokaci ya yi akwai bayanai da aka yi ta yi wanda har mai girma sarkin bura ya yi kokari wajen tara limamai na masallatai da muke da su manya-manyan masallatanmu na ƙasar bura da su hakimai ok dagatai da masu unguwanni an tattauna akan wasu matsaloli da suka shafi yanayin guje-guje da ake yi da abin hawa alhamdulillahi a ranar mai girma sarkin bura ya ce ya bayar da shaida na labari da ya samu ma imam sunusi abdulkarim a wannan masallacin dama shi ya riga ya fara jan hankalin mutane akan a gujewa abubuwan da ya shafi guje-guje marar ma'ana kai ba jami'in tsaro ba balle a ce an kira ka maza maza ka je ka kai dauki a wani guri amma sai ga mutane kai ka saka kuɗi ka sayo karfe kana kuma guje-guje da in ka faɗi watakila ya yi kwandam kenan to yan musulmi lallai an umarce mu da mu kira junanmu da mu yi haƙuri addinin musulunci abin da yake karantar da al'umma musulmi shine duk inda za su tafi su tafi tafiya irin ta addinin musulunci wacce irin tafiya ce irin ta addinin musulunci ita ce tafiyar da akwai salama a cikinta wani ba zai gani ya ce kayi masa gadara ko kayi masa wani girman kai ko kayi masa wani nunin yau kai ka samu wani abu wadda har in ma baya kallon gurin kai ka jawo hankalinsa sai ya kallata ba addinin musulunci bai yarda da wannan ba don haka yan uwa musulmi mu yi haƙuri mu kallaci wannan abin a matsayin wani abu ne na gyara kayanka gyara kayanka kuma malam bahaushe ya ce ba zai taɓa zama sauke mu raba ba idan ka gyara dan kanka ne in ka adana kai ne zaka ci gaba da cin gajiyar abin da ka adana don haka yan uwa musulmi mu yi haƙuri mu ji tsoron Allah mu kiyaye duk abubuwan da zai jawo ko mu raunata wasu ko mu raunata kanmu kai kanka ba a yadda ka jefa kanka a cikin halaka ko kuma ka jefa rayuwarka a cikin wani abu wanda zai gurgunta ta ta fuskar da za ka dawo wani nakashashe ko wani marar hannu ko kafa wata rana ba yan wa musulmi mu yi kokari mu kallaci wannan a matsayin abubuwan da ya kamata mu yi domin mu gyara Allah madaukakin sarki ya gyara mana abubuwa gaba daya sharin mutum sharin aljan sharin shaidan Allah ya shiga tsakanin mu da shi ya Allah muna roƙonka ka ji kan dukkanin yawan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya idan tamu ta zo Allah ka samu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh